أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana da muke karatu a cikin littafin riyadus salihin har yanzu muna karatu a cikin babi na 258 babu jawazi la'ani ba'adi ashabil ma'asi a gairar mu'ayyani wato babi da ke magana akan halaccin la'antar wasu nau'in jama'a a samu wani hadisin daga abizar ya dala su ƙara tabbata a gare shi yake cewa an zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wani mutum wanda ya sha giya ya sha giya wataƙila wani ya ji an ce zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya sha giya sai yana mamaki ya ga shi yanzu baya sha ya wani mutum zamanin annabi zai sha abin da ya sa ita giya yadda ka san farau-farau a garin hausawa an san farau-farau ko yadda ka san noman ruwa da haka take wato abu ne wanda an saba mu'amala da ita kusan gidan kowa akwai sai wanda Allah madauki lamar rahimallah da haka a bashi wanda yake sananna kamar yanzu a ce ma za a hana shan zoɓo yau ko kunin zaki kaga duk za a samu kowa yana dan sha to da haka take wannan shi yasa a musulunci matakan da Allah madaukakin sarki ya biyo da ayoyin alqur'ani wajen haramta shan giya mataki guda hudu ne ayoyin ma haka suka zo ina jin ban manta ba aya ta farko a cikin suratul nahl Allah madaukakin sarki ya fara aya ina jin ta ta 67 a cikin suratul nahl aya ta 67 Allah madaukakin sarki ya ce wa min samaratin nafili tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana farkon aya da ta zama magana akan giya Allah madaukakin sarki ya ce wa min samaratin nakhil daga yayan itace na dabino tattakhizuna sakaran kuna yin giya da shi abun maye wa rizqan hasanan da kuma kuna sai da shi kuna samun kuɗi kaga wannan aya ai ba wani abu ta ce ba ko ba kaman yabo kaman yabo ne aya da ta so magana akan giya ita ce wannan aya a cikin suratul nahl ina jin sai aya ta biyu wanda ta zo a cikin suratul baqara ita kuma aya ta ɗari biyu da sha tara an rama ka duba kowa ne na farafa aya ta ɗari biyu da sha tara a cikin suratul bakara ala maɗaukakin sarki ya yi magana wato akan akan yas'alunaka yas'alunaka anil khamri wal maisar Allah ya ce suna tambayan ka dangane da giya da tata Allah sai ya ce fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin-nas akwai zunubi mai girma a ciki amma akwai abin da mutane suke samu na amfani a ciki kaga shi ma ba a ce kar kowa ya sha ba wani shine mataki na biyu sai na saki na uku a cikin suratul suratul nisa'i mataki na uku ita kuma aya ta arba'in da uku aya ta arba'in da uku ala maɗaukakin sarki ya ce yayan lalzina amanu la ta ƙarfi salata wa an sukara ya kaga ba cewa ma aka yi karku shagiya ba ya kowanne da kuka yi imani kada ku kusanci sallah kuna maye a lokacin masu sha sai zan sai suka yi gyara lokacin shan sai su samu lokacin da akwai tsawon lokaci misali sai mutum ya sha bayan ya yi asuba kaga in ya yi ta marisa marisa kafin azahar na ya zama normal kaga zai zo ya sallah bai keta wannan doka ta ya lazina amalu la taqrabu salata wa antum sukara ba to haka aka yi sai anan ne aka samu zaka ji ta jin kisan ka na sanadiyyar saukar ayar cewa wani shine ya je ya sha ya zo sai ya ja mutane sallah kuma sai ya karanta musu kuliya kuma duk sai ya cire ƙuri'a lalala ɗinta in ka cire ƙuri'a lalala na a kaga magana ta ruguje na na duk ya cire mata laɗin sai zama kishiyar abin da Allah yake faɗi suka kishiya abin da Allah yake faɗi to shine sai Allah ya ce a kar a kusanci shan giya ana maye to har aya ta ƙarshe wanda ta yi magana aka gama ita ce aya suratul ma'ida ita kuma aya ta tasa'in ita aran mahaifi ne ah to aya ta tasa'in ita ce ta ta ta ta ƙarshe inda Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladzina amanu إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون shikenan Allah ya ce daga yau an daina kowa ya nisance shi malama suka ce lokacin da ayar ta sauka garin Madina har inda ka bi kororo kororo kana jin tashin wato giya saboda already an dafa ana jinin za a sha to Allah ya ce kaɗe na sha sai aka ringa zubarwa aka ringa zubarwa ta kowa yana zubarwa Allah kowa ya ji ana intahaina intahaina ya rab Allah mun bari mun bari to kaga shi yasa a lokacin nayi wannan bayani dan karka ji an ce an zo da wani ya sha giya ka dauka ko so dan lalatattun mutane ne a'a kaman wanda ka gaba kowa kuma ya bari ba wani yana da abin nan to shine yake cewa an zo da an zo annabi sallallahu alaihi wasallam da wani mutum ya sha giya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku dake shi sani yace Abu Hurairah yake cewa a cikin mu akwai masu dukan shi da hannu tunda manzo Allah ya ce a dake shi me yasa ka sha giya me yasa ka sha giya yace a cikin mu kuma akwai masu dukan su da takalmi me yasa aka dake shi lokacin cikin mu akwai masu dukan su da riga tunda ai duka ne dai an ce a dake shi to lokacin da mutumin ya tafi wasu kuma sai kawai suka yi magana suka yi magana mara kyau a kai shi shine kace Allah ya kabar da kai to wannan kalma da suka faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a'a kada banda magana irin wannan la tu'inu alaihi shaytan kada ku taimaka wa shaytan akanta wato ku yi magana ku ce Allah ya shirye shi eh ba wai cewa Allah ya tabar da shi ba idan Allah ya tabar da shi in yau ya sha kwalwa uku in ya tabe nawa zai sha ka gani Allah kaɗai ya sani ka kenan duka ko 'ya'ya ko ‘yan uwa ko abokai ko makwabta waɗanda suke aikata wani abin da bai da kyau addu'a ake musu wannan addu'a ko ba ta hana a yi wa mutum fada in ta duka ne ma ba ta hana a daki mutum kamar yaro an a dake shi a sa masa albarka in yi laifi a dake shi amma a sa man albarka kar a dake shi a ce Allah ya la'ance ka ka a dake shi a ce ka zama kaza ka zama kaza abubuwa marasa kyau saboda me saboda bakin iyaye yana da hatsari yana da kaifi addu'ar su Allah yana karba akan ƴaƴansu kaga idan mutum suka yi mar baki sai ya lalace Allah ya kiyaye da haka iyaye su kiyaye wajen duk bacin rai da yayan suka sa su kada su musu baki kada su zage su kada su ce Allah ya tsine ma in Allah ya tsine ma kuma ai gobe abin da za a yi da shi ya fi na wanda aka yi yau na in abin da ya yi aka ce da ba tsinan ne bai je wannan laifin na to gobe in ya zama an tsine mai kuma me zai yi na ka gani ko shi yasa iyaye su koyi wa 'ya'yansu addu'a na alheri kamar yadda na faɗi wannan bai hana da kiyaro ba yawa don aladartar da shi in yayi abin duka a dake shi in yayi abin faɗa masa amma wajen addu'a a masa addu'a ta alheri Allah shirya da shi nan hadisi ne na Imam Bukhari wa anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul man qazafa mamlukahu bizina yuqamu alaihi al-hadd yawm al-qiyamah illa an yakuna kama qala muttafaqun alaihi an samu hadisi har wa yau daga Abu Zar ya dala su kara tabbata a gare shi yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wanda duk ya yi wa bawansa ƙazafi ya yi wa bawansa ƙazafi bizina cewa ya yi zina wato kasa akwai mutanen da ganin cewa sun sha gaban mutum sai kawai su faɗi abin da suka ga dama to wannan ba kyau ai kaga zina duk wanda ka ce yayi zina ka masa kazafi to wannan abin da yasa a duniya ba za a taba shi ba saboda shi ne ubangidan mutum shi ne mai shi kaga nan ya fi karfin shi ya riga ya sha gabansa shi bawansa ne da haka idan ubangida ko mamallakin mutum ya yi wa bawansa kazafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce za a yi masa haddin kazafin ran tashin alkiyama kaga sai mutum ya kiyaye yanzu babu baya abu akwai yaran gida akwai akwai boyi boyi akwai house girls akwai house boys na wanda zaka ga da da sun da sun so suna karkashin mutum in ya ga dama ya zalunce su sai ya zalunce su ba abin da za a yi ba za ma su iya kai karan shi ba na ba wanda za su gayawa to mutum kada yi wannan saboda wanda za su gayawa ya fi duk wanda yake jin baya jin tsoro shine Allah eh ba kyau zalunci bai da kyau mutum yayi yana da naso sai mutum yayi zalunci ya manta sai kaga Allah ya jarrabe shi da wani abin da ko tunawa cewa zalunci ne ya ja baya yi wani Allah ya jarrabe shi da rashin lafiya wani Allah ya jarrabe shi da matarsa ma ya hada shi da masifafiyar mata sai ta ba shi wahala ta sa yana ta ramewa eh duk jarrabawa ce alhalin wani ya cuta wani ya zalunta shi hanyoyin kamun Allah suna da yawa shi yasa la tazlimanna in kunta muqtadiran kada ka zalunci kowa ko ga kana da damar yin haka saboda wanda zai kai karanka wajensa shine Allah yana wani malami yake cewa tanamu ainaka wal mazlumu muntabihun yad'u alayka wa aynu llahi lam tanami kai ka zalunci mutum ka zo kana ta barci kana ta barci shi kuma yana nan ya farka yana ta kai karanka wajen Allah yana ta cewa Allah ya isa kun ji kisan wani sarki ya yi wanda ya zalunci wani mutum ya cinye masa kuɗi mutumin ya ce masa Allah ya isa ya tafi sarki ya kama ciwo ya kema shi aka rasa mai ke damun shi ƙarshe aka samu wani malami ya ce masa ranka ya daɗe ka tuna ne ko dai akwai wanda ka cuta ne sai ce gaskiya akwai wanda ya cuta aka ɗauke shi rangaranga aka je da shi gidan mutumin nan ya ce ya Allah ya haƙuri a take warke take ya tashi da ba iya tashi ya biya shi ya ce ya yafe masa to kaga idan mu ciwon mutum na irin wannan ne kaga ba asibitin da zaka ka warke Allah babu shi kawai warke kanka shine haƙƙin mutum da ka biya da kashi shi yasa cutar mutane bai da kyau sai ka ga mutum ya da yana cutar kanshi bai sani ba eh sai a dora mai wani abu to ka'idan warakar ka shine kawai ka biya shi kudin sa dukkan baka biya ba ka ringa wahalan asibiti kenan ka kashe ninkin ba ninki asibiti kuma ka ki warkewa amma kana satilin wannan shi kenan sai ka ga ka samu sauki Allah ya tsare mun da zalunci sai babu taharimi a illa an ya kula an ya kuna kama kal maza Allah sallallahu alaihi wasallam in kaga ba a yi wa mutum hadi ba to sai dai yin abin da ya faɗa ya tabbas haka ne kaga ya zama ba kazafi ba amma in ya zama kazafi ne dan ya fi karfin sa to ya sani shi ma akwai inda aka fi karfin sa sai babu taharimi sabbil amwati bi ghairi haqqin wa maslahatin shar'iyya wannan babi zai magana akan wato haramcin zagin waɗanda suka rasu matattu ba tare da wani wato dalili ba ba tare da wani haƙƙi ba kuma ba tare da wata maslaha ba me maslaha da za a zagi matacce akwai mataccen da dole a wa mutane bayani saboda idan ba a musu bayani ba zai ya tafi zai halakar da na baya ai an gane in ba a gaya mutu duk wannan da kuka gaya mutu abin da yake ba gaskiya ba ne saboda in ba a gaya musu ba za su zo su ji hanyarsa misali mutum da aka san tsafi yake wannan za a wa mutane bayani don kada su ji hanyarsa da abin da ya shafi dai abin da zai iya taɓa imani na al'umma amma ba haka ba dan mutum yana wani laifi ba ruwanka da shi ya mutu ruwanka tsakaninka da shi in musulmi ne kace Allah ya yafe masa mm Allah ji kan shi Allah ya sa ya huda shikenan amma ba ruwanka da magana akan wanda ya mutu ya mutu yace shi wannan wa huwa tahziru min ibtida'i به في بدعته وفسقه ونحو ذلك وفيه الآية والأحاديث السابقة في الباب yace maslaha shari'a din ne yake fassarawa wato shine idan ya zan ana jin tsoron kada mutum bid'a yayi bid'a yake yi wani abu ya kaga a cikin musulunci wanda babu shi kuma yanzu gashi ya mutu kuma ga wasu suna so za su bi ya fi iri irinsa to wannan za a yi bayani cewa abin da ya yi bai da kyau ko kuma fasiki ne fasikanci ne alkar a ɗaura mutane akan fasikanci shi ma za a yi bayani da abin da ya kama da haka yace ayoyin da suka gabata da hadisai da suka gabata duka magana suke yi akan wannan in kun duba baya an yi magana a aiko inda ma kana iya maganan mutane na baya mun karanta dalilai da zai sa ka yi maganan wani kuma ba da makashi namansa ba to shi ne yake cewa duk dalili ne a cikin wannan babi in ya zama akwai dalili na shari'a وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفدوا إلى ما قدموا رواه البخاري أسامو حديثي دقنا عائشة ya dala su ƙara tabbata a gare take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce la tasubbul amwat kada ku zagi matattu manzon Allah ya ce saboda su sun riga sun kai inda na sakamakon aikin da za su karba sun kai sun riga sun kai lahira sun gama aiki sun kai sun kai inda kawai sai dai sakamako za su karba da aka ba maganan ku tsaya kuna zage su da aka tsakaninka da wanda ya mutu kawai addu'a matukar ahalin addu'a ne a ya san ahalin addu'a waye ne ahalin addu'a shine musulmi kawai sharadin kawa mutum addu'a in ya mutu shine musulunci ba ruwanka da wai wai bai da kirki ko yana sabo a'a to daman ba saban ake so a yafe mar ba na daman ba rashin kirkin ake so Allah ya mar gafara ba da haka kaga ai ba ba shine ba in dai ka san mutum musulmi ne to shikenan in yadda suka yi ta mar addu'a Allah ya ji kanshi Allah ya masa gafara in Allah ya ji sai ya amsa sai ya masa gafara saboda Allah mai gafara ne mai jin gai wanda ba a wa addu'a shine wanda ba musulmi ba shi wannan haram haramun yadda ka san shan giya ba ka cewa Allah ya ji kan wanda ba musulmi ba eh ba za ka faɗa ba an ce za mu iya musu ta'aziyya to za ka yi aiki da duk kalmar da ba Allah ya ji kansu ba sannan ku na Allah ba ku haƙuri na gasu nan gasu nan Allah ba ku juriya kai lalle an yi babban rashi na na to wannan kana ji kai ba wuce ne su aka kaje ka ga musu bakar magana kuma amma dai na yawa ba babu ka tsaya kawai yawa sorry yawa ka gani sorry ayya sorry duk duk abubuwan da zai zama na kwantar da hankali amma wannan Allah ne ya hana a yi ya hana ne ya hana ba daman ka yi ko kuma ka yi addu'an marigayi Allah ya miji kansa sanata wani sunan shi namunta yawwa shafiman katagu bawan Allah nan lokacin da aka gama afo legislative quarters an gama ta ba masallaci ba masallaci a gidansa aka sawa masallaci a kofar gidansa har yanzu masallaci yana nan shi ne farkon wanda ya ce tsalle ba za a yi wannan a yi gari guda ba masallaci to yi to shi ne wata rana ya je aka tura shi ya zama lida na delegation na wani wanda ba musulmi ba aka je suka je gaisuwa kuma sai aka ce ya addu'a to da yake kaga alaman ilimi ya san me yake yi da ya daga hannu kawai sai ya ce kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu ma a'budu wa la antum a'buduna ma a'budu lakum dinukum wa liyadi kike na ka shafa kaga yayi na yawa yayi yayi addu'a kuma lakum dinukum wa liyadi kaga shi ke to sai dai ka yi haka amma dai Allah ya ji kansa da yawa suna ta fara da turanci ba san haramun suke aikatawa ya Allah have mercy on him menene ma'anar internal rest da hausa rest in peace ne hausa da hausa na may I rest in peace. Okay, direct translation huta cikin salama. To, ai, daidai yake da Allah ji kanshi, ba su da bambanci yana ma'anar. Yau, daidai yake da wanda ya rest in peace, ai, ya Allah ya ji kanshi kenan. Na? Da aka kai kenan musulmi shi ma ba zai fada ba. Yau. sai babu nahai anil iza'i wannan babu zai magana kan hani da musulunci kada a cutar cutarwa na kowa قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا على مدوكشin sarki yace wallazina yuzuna almu'minina wadanda suke cutar da mu'minai maza wal mu'minati da mu'minai mata bigairi makasabu ba tare da wani laifi da suka yi ba ba su yi wani abin da suka cancanci a cutar da su ba suka cutar da su Allah ya ce faqadihi tamalu buhtanan wa isman mubina hakika sun dauki wato kiran ƙarya da zunubi mai girma da haka Allah ya haramta cutar da kowa a matsayinka na musulmi ba a ce wannan ba musulmi ba bane ka cuce shi in ka cuci wanda ba musulmi Allah zai saka ma ta haka musulunci ya hana karka cutar da kowa amma a babban abin da Allah yana shi ne cutar da mumine in ka lura dabbobi ma ai ba a yadda a cuce su yawa ba ma mutane ba وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه متفق عليه an samu hadisi daga abdullahi dan amr dan as yadda Allah su kara tabbata a gare su yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace musulmi shine wanda musulmai suka kubuta daga sharrin harshensa da kuma sharrin hannunsa wannan shine musulmi wato kaga kenan baya zagin su baya gaya musu bagar magana baya cin naman su baya ba a bai ga suna abubuwa da baki yake aikatawa duk baya yi sa'annan suka kubuta daga sharin hannunsa baya dukan su baya musu sata na baya musu zunde da hannu ko da yake zunde da baki ake ko ana yi da da da hannu a irin ka gaishe can gashi nan shi ma ana yi musulmi baya yi shi da duk abin da ya shafi yaudara musulunci bai yarda da shi kwata-kwata musulunci abin da yake so musulmi ya rayu shi ne faifai ɗaya kawai kai faifai ɗaya ne sai inda musulunci ya ba da ƙofa amma in ba haka ba ba a san mutum ya yi yaudara Allah bai san masu yaudara kuma kowa ma ba a yaudararsa kowa ina nufin har kafiri inda kawai musulunci ya da a yaudara shi ne a wajen yaƙi na a nan wajen yaƙi ne aka yadda amma bayan haka a cikin rayuwa saboda akwai wani da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba da dama ya ba wa sahabbai dama cewa duk inda aka gaishe a kashe shi saboda ya cutar da Allah ya cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sahabai suka dinga fakon mutumin nan ba su same shi ba ya ga ba inda zai yi sai yake shawara kawai bari ya zo ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam ya tuba ya karbi musulunci amma kuma ya san kafin ya zo inda za a gan shi labarin ya kare to shine sai ya sadado ya sadado yayi ta haja'i yayi ta zagin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da waƙoƙi ya yi abubuwa da yawa manzo Allah ya ce inda aka gaishe a kashe shi to shine ya lallabo ya samu hanya sai ya daura kanshi da rawani ba a gane shi ba ya zo har gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ni ne wani na zo ka yafe mu manzo Allah ya yi shiru ya yi shuru tsawon lokaci haka sabai ma aka yi gum kowa ya ɗaya yana jiran oda na can mazala ya ce shi ke da baku aka gyale shi shi ne mazala sai na ga sabai cewa ai shirin da ya nan wannan lokaci yana cikin dokar da ya bada inda wani ya kashe shi ma lokacin ya yi dire don ba a yafe marɓin ba shi da wani sahabi ya ce ya rasu lalla ina ma da kamun signal irin kaɗan irin a cika mar aiki na mai yi kazin shi ne sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ai mu ba ma yaudara ka kenan wannan yaudara ne kuna zaune ku uku kuna maganin mutum bai sani ba na da ya ka sai kai ba na musulmi baya wannan na eh za ga mutum uku ana yi amana cin naman mutum shi bai sani ba wasu ga ga mutumin naka wani yaudara ne bai da kyau in za a gaya masa gaya masa eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani muhajiru man hajara ma na halallahu anhu kuma mai hijira shine wanda ya kaure cewa abin da Allah ya hana yanzu ai ba hijira ko an riga an gama hijira ba wani gari da musulunci ya ce sai ka tashi ka koma ko ka zauna sai dai kawai a duk garin da inda za a hana ka sallah dole ka tashi ka'ida ne har gobe har jibi sannan duk inda garin da za ka je ka zauna ba za ka yi addini ba ba za ka je ka zauna ba da haka maganar cewa mutum zai tafi neman kuɗi wata ƙasa ko zai je karatu duk inda zai je ba zai ringa sallah ba haramun ne zai zauna da za ka ga wani ya je ya shiga wata can lungu a rosha wai shin da ya shiga shekara hudu bai ji kiran sallah ba yana ba daidai ba ne duniya ina za a kai ta mai za a yi a ciki da haka daidai na yi karatu amma a yi addini duk abin da zai hana mutum addini ko anguwa in dai kana da iko ba dole ne kawai ina nufin ba kawai abu ya kama ka ba yadda ka iya ba in dai ka kike da iko in har za ka kama haya a wani anguwa ko za ka sai gida to ka so ga duba inda za ka inga sallah na ka ga cewa gidan da za ka siya na za ka iya zuwa masallaci na kai je ka yi asuba kai je ka yi azahar ka yi la'asar ka yi magaruba ka yi sha wanda ka samu wajen zama mai kyau a rayuwar musulmi inda zai iya tsaye da sallah to nan ne duniya daman abin da ya kawo shi kenan da haka shi ya kamata ya duba eh inda zai samu damar yin sallah amma aka ce babu sallah ai babu zama eh duk yadda da ya kai da jin daɗi inda baya sallah ai bai ji daɗi ba musulmi ba Allah bai more ba saboda ai damuwa ma musulmi in baya sallah bakin ciki ma ya ishe shi abinda mutane ba su sani ba musulmin da duk baya sallah bakar wahala yake sha na aya ai bakin ciki ne bakin ciki da bacin rai da damuwa haka mutum zai rayu da ita wallahi ai sallah tana sa dan adam nutsuwa tana sa dan adam ya samu kyautan farin ciki daga Allah ya samu kyautan nutsuwa amma ka lura duk mutumin da musulmin da baya sallah ka gani zai ta shiga hayaniya ya yi ta wahala ya ta rudu haka zai yi ta yi har ya gama kafin a hadu da Allah ba maganan daɗi a cikin rashin mutum da baya sallah kamar sabon Allah ne ai ba wani mai sabon Allah da yake jin daɗi ko ya ce ma na jin daɗi ƙarya yake musulmi ba to ko annan ma ba daɗi suke ji yanzu giya ina daɗi a giya na wahala ce in ka ga masu shan giya ka kalle su ka gani sa aboki da aboki sai ya zai amargiya in ya kuma zai ga gaza ne mai ido haka shi ba haka za ka suna ta yi da haka za ka ga suna ta yi suna ta wahala haka za su yi ba wani abun maganan jin daɗi a shi za ka jin daɗi yana cikin bin Allah ne bari ma yana Allah ya duniya dama ala bi zikirin layi ta tsima inul qulub Allah ya ce daman ku za ku ji da ambata Allah kawai zuciya take samun nutsuwa shi kadai ne ba wata hanya wanda yake son ya samu nutsuwa to kawai ya samu musulunci ya bi Allah dama Allah ya ya yi alkawari wanda duk ya yaki a nan duniya ma sai ya sha wahala wa man arada an zikiri na fa inna lahu ma'ishatan danka eh bayan ma duniya kuma wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ama qala rabbi lima hashartani a'ama wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha wakazalika al-yawma tunsa Allah ya kiyaye da haka haka rayuwar zaka gani mutane ana ta abin nan gogormaya ana ta wahala eh zaka ba mai samu duk yadda rayuwar ta lalace idan mutum ya tsaye da sallah zai samu sauki duk yadda duniya ta kai da lalacewa in mutum ya yayi ta ambaton Allah ya zama bakin shi ɗanye da ambaton Allah wallahi zai samu nutsuwa haka nan wannan kuma da yake da nutsuwar da saukin duniya suna hannun Allah Allah ka ba mu wa anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam man ahabba an yuzaha zaha anin nari wa yudkhala aljannata falta'atihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه رواه مسلم وهو بعد حديث طويل سبق في باب دعاء ولاة الأمور an samu hadisi daga abdullahi dan amr dan as ya dala su kara tabbata a gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda duk yake so anisan tashi daga shiga wuta wanda duk yake son a nisanta shi daga shiga wuta kuma yake so a shigar da shi aljanna da Allah waye baya son wannan akwai musulmin da baya so hamu to manzo Allah ya ce to ga abin da zai yi wanda duk yake son a nisanta shi daga shiga wuta a shigar da shi aljanna manzo Allah ya ce to kar ya sake mutuwa ta zo masa face yana mai imani da Allah da ranar tashin kiyama mutuwa ta zo ma kana mai sakankan cewa ka imani da Allah sannan ka imani da ranar tashin alkiyama sannan dangane da abin da ya shafi rayuwar mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da kake so a yi ma ka ringa wa mutane shi kun ga barawo ba wanda bai san ai masa ta kaman barawo na da gaske barawo yana jin haushin an marza ta na yana kama gaba da arena mai wayo yanzu dan sane mai zuwa yana bin mutane yana musu sata idan wani ya zo ya marsa ne in ka ga yadda zai zo nan ina nufin yaji wato irin an raina man hankali ya yi ya za a yi shi to kaga da tun da ba ka san a mata ta karkawa kowa ba ka san a zage karka zage kowa ba ka san a ci mutuncin karka ci mutuncin kowa shine duk abin da kake so a yi ma kai ma shi za ka wa mutane kana so a kyautata ma kai ma ka kyautata mutane kana so a ma alheri kai ma ka wa mutane alheri kana son a amsa kiranka kai ma ka amsa kiran mutane kana so a yi ma sallama ka wa mutane sallama ga su nan ka yi can lissafin a haka rayuwa abinda kake so a yi ma shi kawai za ka yi wa mutane abinda ba ka so a yi ma kuma karka wa kowa shi kaga mutum ya huda ba za ka zagi kowa ba za ka cuci kowa ba za ka duk ba ka yi kaga dabi'a ta ke tafi to duk wanda ya samu wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to za a nisan tashi daga wuta za kuma a shigar da shi aljanna kaga dan ada ya gama za eh Allah ka samu samu eh mutum shikenan mutum yana ji yana gani an gama lazumin je makabarta mun kai Profesa Hafsatu idris allah ji kanta kawai kallanta nake ana a kabarin haka misali an sa shi kenan kan an gama me kai me kai me kai me aka yi aka yi na me aka yi me ka bari me ka tara me ka duk an kare yanzu yau shi kenan za ta kwana a kabari haka ba zai samu kowa na wata ran kawai za a ɗauke ka daga abuja ka bar abuja kenan ba za ka ƙara ganin abuja ba shi kenan mutum ya tafi ba kai ba ganin duniya sai kuma ran da za a tada kai a ran da za a yi tashin kiyama wace za a yi tashin kiyama banda Allah ba wanda ya sani kawai abin da muka sani shine ta kusa Allah ya gaya mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ya gaya mana alamu kuma ga sunan duk suna ta fita suna ta bayyana kullum kullum aka waye gari sai ka ga wata alamar tashin alkiyama ta fito sabuwa ko kisan kan nan da ake yi alamar tashin kiyama eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la yadri alqatil fi ma qatala wal maqtul lima qutil yace kamu a tashin kiyama sai an waye gari mutane suna wato kishin ruwan jini kashe mutane kawai wanda ya yi kisan ma bai san me aka mar ba shi bare wanda aka kashe ka san ne wanda ya kisa shi ya kamata a ce zai iya bayani a ce wannan da ka kashe ne yama na sai ya ce misali ya mun kaza to shi ma bai san me ba to tunda wanda ya yi kisa bai san me bare kuma wanda aka kashe haka ake tafiya yaksuru al-haraj wal marad in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka za za a yi ta yi eh shi yasa abubuwan sai dai Allah madaukakin sarki ya fitar da mu lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya ku ce amin mana eh ai zaman lafiyar musulmi ka roƙi Allah zaman lafiya ai zaman lafiyar ka shine ka Allah ya tsare kai tsare ma musuluncinka ka ya tsare ka ya tsare ka kaɗe ta Allah ka samu a zararanka kana musulmi ai ka zauna lafiya na a ƙwarai da gaske ai ba rashin zaman lafiya Allah ya kiyaye ka ba mutum ya mutu ba musulmi ba ai magana ta ƙare Allah ya kiyaye eh kuma yanzu abubuwa hatsarin da ke cikin rayuwar nan ku gaya min wani channel na cartoon washi Nicholas ne kuma na? Niko, ni ban iya sunan shi ba, Nicololium. Biyar ga wata suka sanar cewa za su ringa katun na liwaɗi. Wanda bai sani ba an ce mun yara da yawa suna kallon tashar. Haka ce mun yaran musulmi wata mata take faɗa. Ce duk kusan gidaje yara har ma sun zama addicted. sau da wannan tasha to sun sanar ba su koye ba daga biyar ga watan nan na august za su suma yin katun masu liwaɗi kaga na sun fara eh kaga me zai faru da yaran mu duk abin da kike gani a katun nan koya suke yi kuma iyawa suke yi kuma yi suke yi kaga kowa wannan na san yaro a garin nan da shi kan ya rikice ya zama katun yaro ne saboda tsaban kallon katun har ya zama katun ya zama katun mana wajen an kashe sai ya fashe da kuka kuma ya zama waɗin bayan da za a yi ya nutsu sai an samar katun bai zama katun ba a ya zama katun mana a ka ruwa ba mace shi da katun za ka dole mu kula ‘ya'ya amana ce ta Allah, amana ce kuma sai Allah ya tambayi kowa ga amanar da ya bashi yawa su waɗannan daman da yawa daga cikin tushoshin da suka fito da shi sun fito ne don su lalata mana yaya yawa sun fito ne don su cutar da mu su zamu to kuma har suna sanarwa na sai har da sanarwa suka ce ai su kawai sun sanar don ma karkace ba su sa ba su gaya ma ba kuma ba akwai wata katin dama akwai daman tashar katin ɗin da suke yi na zinace zinace suna duk suna nan suna yi da kaga kenan ko katin ɗin ne ba kowane katin za a bar yaro yana kallo ba eh dole a sa ido ka san da yawa za a ce wai katin ne na yara suna nan suna barna suna tura musu abubuwa a kansu ya sa in abubuwan suka taso yaro ya girma ya yi wani abu sai ta mamaki alhalin babu Allah ya tsare mu alhamdulillah tsakaninka da mutum ko ka yafe ko baka yafe ba daidai bai wuce haƙƙinka a kan shi ka yafe baka yafe ba cikin biyun nan ba ko ba sai an yi zagi ba na eh da haka hasali ma ko haƙƙin mutum haƙƙinka ne akan mutum ya mutu in kana da zuciya mai kyau za ka yafe ma yafe alheri alama sai in yana bar abin da za a biya ka saboda duk abin da kake tunani za ka samu a lahira in an je an muku shari'a da wani to idan ka yafe masa za ka samu ninkin ba ninkinsa ko ba ku gane hausan ba ba kana nufin an je lahira za a biya ka haƙƙinka ba to duk haƙƙin da kake jin za ka biya za a baka Allah zai baka Allah zai biya ka tabbas idan kai yafiya Allah zai baka fiye da wannan saboda yafiya tana da wani matsayi mai girma a wajen Allah hadisin kursi yake cewa Allah zai ce bawa na yayi halina ya kwaikwaye ni zaka shi ma zan yi masa irin abin da yawa bayina turan kiyama in aka ma gafara magana ta kare duk an gama da ka ita yafiya musulunci ya yi umarni a yi ta yi a yi ta yi a yi ta yi sannan mai yin ta Allah a nan duniya yana ɗaukaka darajarsa maza Allah sallah sallama ya ƙirga abubuwa guda uku wanda sai da ya rantsuwa musulmi bai buƙatar maza Allah ya mara rantsuwa in zai gaya ma magana amma sahabbai dan ne dan ta'aki maza Allah sallah sallama ya ce abubuwa guda uku na rantse muku a kansu uqsimu alaihinna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsuwa a cikin anubuwa ukun nan akwai wa ma zada Allah abdan afwi illa izza Allah bai taba kara wani bawa saboda rangume da yi ba face daukaka duk lokacin da kai yafi ya sai Allah daukaka ka kuma ka gwada ka gani da ka yafiyan wata ɗabi'a ce wanda ba kowa sai ma wanda Allah ya zaɓa yake ba shi eh ba wanda za ka ga yana yafiya ga yayi ƙasa sai dai sama shi yasa za ka ga wanda ma ake ta cuta sai dai kamar ana hura masa na za ka ga wanda ake cuta kamar ana hura ana ƙara na bunƙasa shi ne eh ana ƙara bunƙasa shi ne da ka yafiya ibada ce ba dole bane sai kai ba dole bane amma in kai ya fi alheri dalla ala na'am alaikum salam dan ba shi ba ban ji ba dan dan yi abasu bi kan eh to ka yafe yawa to alhamdulillah kaga sun yi sa'a eh sun yi sa'a to wannan ya fi yadda ka yi duk abin da kake jin da kun je lahira za a biya ka yanzu za ka samu fiye da shi shi ne ma'anarsa eh ka gana in yanzu suna cikin azaba ne sai a daina musu eh ji sai su ji sauƙi sa ka yafe musu in haƙƙi ne wanda aka tsaye da rayukansu daga samun wata ni'ima sai a sake daka kuma babban abu barka ji wannan ya fi yadda ka yi kai ma haka Allah zai sa a yi ta yafe ma ka ji wata riba eh abinda kai aiki za a ma eh Allah ka yafe mana mm na'am alaikum salam amin
lokaci ba sai kafin yin sallar la'asar ya kusa yin tsoranin biyar ko goma a la'asar sai ne a la'asar daga baya sai a yi shigar yin la'asar ne ne hukumin wannan abu.
wasa da sallah kawai za ka ce me hukuncin mai wasa da sallah wannan mai da kyau hatsari ne babba domin mai wannan mai wannan in bai daina ba yana iya daina sallah hatsari shi ka san shaidan mataki mataki ke daukan mutane mataki mataki in ka hauro step daya sai ce ma ba komai anan za a tsaya gobe sai ce dan dan karo na biyu haka mutane suke na jibi sai ya ce dan hauro dan hauro sai ka hauro na uku shikenan magana ta kare ai kamar mutum ne ya ce ma shi baya nafila ta har farilla ma zai da ya daina ina nuhu yau da gobe da aka kusanci ne hatsari ne kuma in aka ce lokacin sallah ya yi ka ƙi ka je ka yi sallah ta in ka mutu ne za ka ce Allah inda baka san lokacin da za ka tafi da haka mai yin wannan ya ji tsoron Allah ya bari yana daga cikin tarikun sala da malamai suka lissafa har yana ciki wannan wanda ke barin sallah ta wuce ba wani larura ya bar muktarinta ma ta wuce haka kawai shi ma kan shi hatsari ne domin daga nan zai bar hadarorin da ake magana ma zai bari sai ke dan haka matakai yake hudu wafin shaidan ne Allah ya kiyaye a wace ka sake ta ba to sai Allah ya kai mu gobe sallu ala nabi kare la musalli ala muhammad wa ali muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah barik ala muhammad wa ali to ɗaya daga cikin sarakunan mu ba da lafiya Allah ba shi lafiya sa'annan akwai ita wannan profesa da ta rasu Allah ya jikanta Allah sa ta huta akwai wata baiwa Allah ma da ta rasu Allah ya jikanta akwai duk marasa lafiya Allah ya ba su lafiya kuma Allah ya kara mana lafiya mu karanta fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم أنت بهواجنا عليم وعلى قضائها قدير وقد هواجنا يا قاضي الحاجات وادفع عنا الشرور والمساوي يا بكر الأسرات اللهم أتنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين